na bai makayatun waya arba'una aya wannan sura ce wanda za ta bada labarin lahira an sauke ta a garin makka tana da aya arba'in da ɗaya daidai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun an ayi shin wai da wannan abu ne ya ta sa'aluna suke tambayan ka ya sa'alu ba da ƙurayin an ba da shayin ƙurayawa suke tambayan shahiya muhammadu anin na ba ilazim su ƙurayawa suna tambayan wai anan na bai dangane da labari babba bayani da shan wasu hamali ta fakimihi saboda girman sha'anin ko ma ja bihi nabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da manzon Allah ya zo da hina alqur'ani alamai sayilu alal ba'zi wanda ya taro tayin kiyama wa gairihi da wani allazi hum fihi muktalifun Allah zai hun biye kaga su wayannan kafirai da labarin tayin kiyama mutalihuna suna sabani fal mu'minuna akwai mu'mine wanda sun tabbata wal kafiruna yunkiruna kafirai suna musanta wannan rana kalla ta'lamun Allah yake haka ne ku karanta wannan rana sada sannu lokaci ta zo ya alamuna ko ana sani ma yahillu bikum abin da zai sauka gare ku ala in karihim lahu da musanta wanda kuke gaba kaɗan za ku sani in ji Allah thumma kalla ta'lamun sun madu da kalla Allah ya shari da horarwa ne sada sannu ya alamuna kwa ana sani dai alam naj'al al-arda bihada Wai Allah ya ce shin ba mu ne muka shimfiɗa muku ƙasa ba ce mi hadan shimfiɗa firashin mashimfiɗi kalma da kamar zanin gunya na goyo da babu ƙasar Allah ya ce mu muka muku ita amma ahe ba za ku bauta mana ba mun ce ku bi mu in ji Allah wal jibala awtada Allah ya ce kun manta mu ne muka mai da duwar watsu tura ku tasbiti da al'arzar da duwatsan muka tabbatar da ƙasan ta zauna kamar yadda ake tabbatar da hema da turakuna ta zauna Allah ya ce mu ne muka yi wannan wa khalaqnakum azwaja Allah ya ce wai kun manta ne mu ne muka halice ku fa azwajan sun fi biyu akwai mazaje akwai mataye Allah ya ce ba ku kuka yi kanku ba mu muka yi ku wa ja'alna nawmakum subata Allah ya ce mu ne muke sanya muku dare fa naumakum barcin ku subatan ku huta idan kun ɗau gajiya kuka ɗan yi barci rahata biya bu ɗani kun sai ku ga jikinku ya ɗan ji daɗi Allah ya ce in muka halicci barci dan ku samu hutu a jikinku fa wa ja'alna al-layla libasa Allah ya ce kun manta mu ne muka sanya muku dare libasan tufafi satiran bisuwadi da duhun daren sai ku suturce jikinku Allah ya ce dare muka mai da muku ita ta zama sutura wa ja'alna an-nahara ma'asha Allah ya ce mu ne fa muka halatta muku wuni ma'ashan ya zama gurin rayuwa wanda lokaci ne wanda za ku je ku nema halal ku nema abinci wa banaina fawqakum sab'an shidada kuma ne na Allah ya ce mu ne muka gina muku fa fawqakum burbushi sama da kawunan ku saba samawa ce samman bakwai shidadan masu tsananan karfi wa anzalna min al-musirati ma'an sajjaja ai kawaito mu kuma mutum mai karfi mai kyautata la yuzir fi al-maruru zaman shudewan zamani baya sa kaga sama ya tsufa waja'alna sirajan waja'alna sirajan wahaja Allah ya ce mu ne muka sanya muku fitila fa ita ce rana muniran mai haske wahajan waqadan kuna rura ta yani ashamsu rana tana sheki wa anzalna min al-musirati ma'an sajaja Allah ya ce mu ne fa anzalna muke sauke muku min al-musirati daga gajimarai ma'an ruwa sajjaja mai darsuwa sai ka ji das das das das shugu a zubar Allah ya ce aikin mu ne fa ba aikin ku bane linukurja bihi haban wa nabata ni kurje bi da wannan ruwan ne kuma yau da gobe sai fitar muku da habban kwaya kalin daji kaman alkama wa nabatan da tsiri yanzu ma haka maganan da muke in ka fita duniya yayi kore shar
wa ja'alna wa jannatin alfafa yau da gobe Allah ya ce sai a waye gari gona kanku na lafafa ku gani launi launi mutalafitan jam'i ne na lafi kan sharifin ka ga launi launi wannan ganyen ya yi kore wannan ya saka ka gani gwanin kyau Allah ya ce mu muke wannan inna yawma fasli kana miqata Allah ya ce wannan alaman damunan da kuka gani alama ne na tayin kiyama inna yawma fasli ka ga ranan da za a tsaida wato raba hukunci bainal kalaiki tsakanin halitta miqatan lokaci ne muka tsayar lissawabi na sakamako wali qabi da uquba yawma yunfaku fi suri fatatuna afwaja yawma yunfaku rana ce in ma ka sani in ma baka sani ba yunfaku fi suri ran da za a yi busa a cikin kaho dan mala'ikan tunda aka yi duniya ya rike kahon yana nan ya durkusa yana kallon al'arshi daga yayi wannan busa israfilu kenan aya fata tona sai ga mutane suna fita a kabari izuwa gurin taro abuwajen jama'a jama'a wani ta da ni na ta da wani wani ta da ni ta da wani har cikin gini mutane suna fita a gini yawa an daɗe inda aka yi ginin an yi kabari Hmm? a kabari iya mutum tsari sai su fita yau shekara dubu bakwai a nan kasan abin da aka yi kasan su waye suka rayu baka da masani kasan wa Allah ya tukumu Allah ya kawo baka sani ba a ran nan kowa zai fito a kabari kuma sai a doyi gurin taro eh bayan mutane mala'iku suna kora ko bayan mala'iku iska bayan iska ru- bayan iskan kuma ga wuta da da da da, da. tayin hankali in ka jana cewa tayin hankali ai sai a lahira imana in an hankada ka shine fa ana gudun fanfalaki idan mala'ika ya hankada mutum fa sai kai kilomita goma baka ajiye kafa ba e, tafiya ce ta shekara ɗari biyar za a yi ta a cikin awa kaɗan an gama mintuna kaɗan an gama yin ta ba kuma faɗuwa a wannan tafiyar a tsallaka ka a daki ƙera mutum in mutum ya fara gudu wannan dunduniyar sai ya taɓa ƙeyanka shine gudun fanfalaki kaji nan da nan za a tara mutane mala'iku suna daka tsawa bayan mala'iku iska bayan iska wuta in ma baka je ba an bari wuta ce za ta ɗauke ka kaji wannan rana tana nan tafe shine Allah yake ba mu labari ba kafin nan mu yi tanadi a ji tsoron Allah a bi Allah a zama na Allah a yi dan Allah sai ga a wannan rana abinda aka aikata ya amfana Mm.
وفتحت السماء فكانت ai أبوابا wannan rana idan yayi yau mai yin faƙo fesor fatatun abuwa ko ku ciyatin sama a ran nan za a buɗe ƙofofin sama a tsatsage ta lin zulil malakati saboda saukan mala'iku fa kana tabuwa ba sama za ta zama ko ina ƙofa da ƙofa ɗaya ne a ran nan za ta zama ko ina ƙofa dan mala'iku su yi gaggawa saukowa saboda amsa umarnin Allah Mm.
وسيرت الجبال فكانت wa سرابا suyiratul jibalu za a tafiyar da duwar watsi zahaba biya an amakini ha duk wani dutse da kake gani a ran nan babu tabar gurin fakanar sarraba dutse ta zama kura abin shaƙewa إن جهنم كانت مرصادا a ran nan kuma Allah ya dagantar da jahannam shine ake cewa duk wayanka Allah shi ne mai wayan masu wayo Mm, ba ba kwana eh sai an bi ta jahannama sai an yi taron kaf an gama sannan ga jahannama an gindaya ta in dai aljannan za ka tsallaka sai ka bi ta ita shi kenan kuma ba dama a ran nan kace ba za ka tsallaka saradi ba baya yoyuwa sai an fice sai an fice saradin in ma kai a duniya mutumin kirki ne in ka zo saradi a gani idan kuma kai ba na kirkin bane kana kai na kirki ne a saradi a gani idan kuma kai kana cewa dan Allah nake ba dan riya ba a saradi a gani idan dan mutane su sani kake kana kai na Allah ne to sanadi a gani maleji ne na Allah ya kawo kwamfuta ya gice shikenan za a koro mutane dole sai kun fice eh in na Allah ne mala'iku ma kallo suke kuran daga kawo kwamfutan za ta yanki abin da za a ba a fice siririnsa bai kai gashin kai ba kuma tafiyan shekara ɗari biyar ne kaifinsa ya fi na reza duhunsa ya fi na dare santsinsa ya fi na karkashi kuma ƙarƙayin wuta ne kurin Allah ya girka in ka ga bai tsinke ba ka fice to Allah ka bi idan ko ba Allah ka bi ba an ka zo sai ya tsinke shi yasa mutane sai dai na ba ku sha'awa duk wanda ba saradi ya tsallaka ba ba komai bane shi babu alfahari ai yau me za ka faɗa waye kai ana magana ne da Allah fa Allah ne fa ba wani mai girma wanda kana ga yana da girman yin sa aka yi irin ka ne wanda kaga yana da wata alfarma yana da wani kariya Allah ne ya yi shi wanda kaga yana da wani mulki ya isa Allah ne ya yi to wa- ya wa zai nuna masa girma da mutum ne sai a ce ga wani sa'annan sa Allah ne kuma da ya ta yin adalci ya ce shi fa ba shi da ɗa a kiyaye shi bari a kama kafa da ɗansa ba shi da ɗa ko ɗansa ya ja wasu mutane ya zo ya ce wayannan nasa ne ya ce ba ni da ɗa ya ce shi fa ba shi da uba bari a bi ta hannun iyayensa a masa tilas ya yarda da wani abu ba shi da masu ba shi da uwa bari a ce uwa ta lallahi wani ya saba masa a kama baki da uwar ya ce ba shi da uwa ana gaya muku ba shi da matar aure bari a biyo ta hanyar matarsa a haɗa baki da ita a zo a nema alfarma babu sannan shi ya ce ba shi da kini bari a ce ga kininsa Allah ya ce ba ni da shi kun ji yadda Allah yake kuma ya ce a gaya wa mutane fa ba shi da aboki bari a ce ga aminin Allah amininsa ne Allah ya ce ba shi da kini ba shi da aboki kuma ya ce a gaya mutane fa shi Allah ba shi da jika Allah ba shi da kaka to yaya ana nuna ma kurin ka je da gaskiya ya ƙwace ka abin da ya ce a yi zaman ka lafiya ka yi abin da ya ce a bari zaman ka lafiya ka bari ka bi ka tsira ka ƙibinsa duk abin da ya faru da shi kai ka jawo rana ce ba za a bi ta wurin kowa ba a ran nan yau mai yanfa usadiki ne yau ma yan fa'usa da ƙina su kurin a ran nan gaskiya kurin Allah ya ce gaskiya muke dubawa kurin kuma ga hanyar gaskiyan a nan an gaya maka shi to a kiyaye Allah a kiyaye shi ba mutum bane bare ka ga kana da wata hanya za a je a nema a biyo ta nan a biyo ta nan ba zai yoyi ba a kiyaye shi kurin a bi shi wanda bai kiyaye shi ba to iya abin da ya kamata mu gaya muku mun gaya muku rana ta kusa zuwa ne Allah yake cewa Lidabi da ma'aba.
wannan jahannamin Allah ya ce mun girka ta kamar ka ce da Allah dan su waye ne ya ce ali dagi na masu dagawa wanda suna ga su wani ne su biyo ta gurin in ji Allah su biyo ko za ta bar su jahannamin ko ba za ta bar su ba ma'aba nan ne makoman su sai ka gama ka rabka ka a duniya ka ka gama duk wani gatsalinka a nan duniya ka gama shishiginka da girman kanka da jafa'inka da rakakarka ta cewa kai wani ne da izzarka Allah ya ce za ka ta nan sai ka bi ka gama ko eh to Allah ya ce to ka biyo mu kuma za mu fara maka sai ka gama kaf ga jahannama ita dama ba sanin ka tai ba kuma ba jinsin ka bane ita kai umarnin Allah kurin wutan take bi a ran nan kuma Allah ya ce kin ga naki ki kama ki bar mana namu shikenan ta ji umarnin Allah idan ka ba ma wutar za a gode ba ka tsira ba ruwanka da ita Allah kai idan ka ka fada wuta ka daina zargin ta Allah ka saba wa shikenan maganan Allah ya kare me Allah yake cewa La bisina fiya a haƙaba.
Allah yake cewa wannan rana idan ta yi Allah yake cewa a wannan rana jahannama kanan mirsada lidagi na ga kafirai wanda suka fice gona da iri ma'aba nan ne makoma la bisina muqaddarin su iyaka ba za su zauna ne duran la nihaya da lahu zamani zaman ba cewa lokaci kaza zamani ne ba iyaka in La bisina fiya a haƙaba.
sai ai ta zama iyaka ba shekaru ba adadi in La yazuquna fiha bardan wala sharaba.
la yazuquna fiha bardan a ran nan a wuta ba dan da nama sanyi nom eh dan wuta ba zai iya yin barci ba ko a shekara miliyan fa innahum la yazuquna ba zai dandana barci ba wala sharaban dan wuta ba zai samu abin sha ba mai daɗi sai dai ya abin da zai ƙara masa bala'i Mm.
Illa hamiman wa Allah ya ce gasaqa.
sai dai tafashashen ruwan zafi waga saƙan da tare guragu ma ya tilo abin da zai dinga zuba daga daga wato wato jini da mugunya mugunya na yan wuta shi za a bayi ya sha Mm.
Jaza'an wifaqa.
wannan sakamako ne da ya dace da dan wuta saboda abin da ya aikata yi ma a duniya ba mai kyau ne ba mm.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا ai kafiran an gaya musu in ji Allah innahum su kafirai kanu sun kasance la yarjuna ba sa tsoron hisabin da zamu musu ai li inkarihim al-ba'd sun musanta tayin kiyama Mm.
وكذبوا بآياتنا كذابا Allah ya ce hakika sun karyata ayoyin mu kizaban karyatawa Mm. wa وكل شيء آتيناه كتابا kullu shay duk abin da kafiran suka aikata Allah ya ce wai ba mun bari bane a Allah sai na mun kiyaye shi kitaban yana nan alawil mahuzi ajiye dama mun kiyaye shi a littafin mu mun kiyaye shi Mm.
فذوقوا فلن نزيدكم إلا sai عذابا ya ce da kafiri fa zuku ka ɗanɗana falan ba komai za mu ɗanɗana muku ba illa azaba sai dai azaba mai tsanani Mm.
إن للمتقين مفازا amma kaga wanda suka ji tsoron Allah suka bi Allah mafazan su suna da babban rabo ku suna da rabo to a gidan aljanna Mm.
حدائق وعنبا Allah ya ce mun musu tanadin gadinan gadinan gadinan na gonakai wa ana ba kuma Allah ya ce mun musu tanadin inabi Mm.
وكواعب أترابا Allah ya ce mun musu tanadin mata masu tsayayyen nono shine kawa'iba tsayayyen nono mata aljanna nonon ta baya faduwa jawari mace kun aljanna nonon sa tsaye yake. a tiraba ga su tsare kun juna kowace shekara talatin da uku idan matarka ta duniya a nan ta bi Allah to sai ta zama uwar gida a cikinsu amma ba haka za a barta ba sai a canje siffan nan nata kamar so miliyan wajen kyau kai kuma ba ƙarami haka za a bar ka ba aƙalla za a mai da kai a duniya da ka da mutum dubu uku ba za su kai ka ba eh za ka zama ƙato garjeje ka isa ka ji daɗi in ma azaban ne ka isa ka ji to Allah ya ce za mu muku tanadin matan nan idan gadonka na aljanna ya jefa ka a wani garin kamar daga Kano zuwa Bauchi to mace ce ɗaya za ta tare ka a nono idan ta tare ka kuma yadda kaga ana jefa ta mola haka in ka hau nonon ta kuma sai ka tayi sam daga nan kafin ka dawo ka suma sai dai a sume za ta kawo ta ajiye ka akan gado to haka za a yi ta yi kai kadai kana da birni kaman Kano kaman Abuja kaman Kaduna gahi nan a birni dai mai kana miliyan kaman dubu za ka yi kana rayuwa sannan kuma ka fita wasan bude ido kuma ka ga wani birnin can ma naka ne a heba ka san da hi ba to ka ji Allah ya ce irin waɗannan matan dubu saba'in ne za a baka budurwai masu tsayayyen nono in ji Allah Mm.
وكاسا دهاقا Allah ya ce kuma mun ma tanadin giya giya da haka ai kamaran mali atam mara'aha an cika ma kofin ka fal fal fal ga ya cika korama giya kuma yana gudu Allah ya ce mun ma tanadi mm.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا a gidan aljanna ba za ka ji yashashen magana ba ba irin duniya ba yau ka ji mummunan labari na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gata a'a a aljanna ba irin wannan labari ba ma mai kama labari idan ba mai daɗi ba a gidanka kana zaune sai ka iya kara miliyan baka bude kofar gidanka ba baka da matsala ai baka da matsala ba abinci ne zai yanke ba ba ruwa ne baka da shi ba ba hadimai ne baka da shi ba ba kuɗi yake bukata ba bare ka ce kuɗi ya yanke babu eh in ka ga dama ka kulle kofar gidanka sai ka yi shekara miliyan in barci ne barci in zama ne zama in jima'i ne da matarka in ma ya za ka yi oho sai ka yi shekara miliyan kana sauraro kana nazari in ka waiga ga 'yan gidanka nan in kana da bukata yi kenan sai ka fita wani gudun ka je yawonka ko gidan wani dan aljanna ko waye ba wani magana ba rana da zai fito kana kwance a ce ga rana ya zo za ka bar inuwa ba wani a gidan aljanna wata ya zo ma wai farin wata ya haska ka duk babu hasken gidan kadai ya wadata da an wadata da shi kuma sannan a gidan a wadace kake ba ka da matsalar sutura kai kaɗai ma dubu saba'in za ka sa a wuyanka Hmm, wuyanka kamar dibino Allah zai niyar ka gani kuma sannan rana ɗaya za ka yi jima'i da mace kamar sau dubu ba irin duniya bane haka ka yi sau biyu sau uku ina ai dama dan wannan aka kai ka can ai Allah ya ba da lada to mu je جزاء من ربك على حسابا sakamako ne ji Allah ni rabbi ka gun ubangijinka a ɗayan Allah ya ce mun baka hisaban haka Allah ya ce muka dace da kai kasira min kauli a ɗaina a hasabin azzara alahata ƙul da hasbi sai ka ce hisaban ya yi ka idan an fara baka gidan aljanna wallahi sai ka ce ya isa eh wato kyautan wannan da aka ce hisaban eh abin da ake nufi da hibarin ma kwatance a duniya yanzu ka kira wani mutum wani zo da Allah yana zuwa ka ce ga dubu goma nan shi talaka ne bai taɓa riƙe dubu a hiran ba ma zai tafi ka kira ka ce masa kai ga miliyan ɗaya nan bayan ya tafi ka kira ya ce ka zo ka buɗe wannan wannan kabe ɗin da ya buɗe ya ce don Allah akwai dala ka yi ba abin da zai ishe ka in ka gama ka rufe to haka Allah zai maka eh kaga eh ba abin da zai ishe ka ba maganar miliyan ko miliyan ɗari yake ba i ba amma ka gama ka rufe eh in gobe ko jibi ka zo ma a gun ka ɗauka ka kai da Allah duk lokacin da ka kai mu za mu zo mu shirya kuɗi shikenan sai aka bada odan haka wani zai dinga ɗauka yana kaiwa in kun ga gurbi ɗaya babu kuɗin ku zo ku cike da dala kana zuwa ma'aikata sun zo da buhu ɗaya na kuɗi ko biyar ka yi ba wai gun ne za mu cike ba mu ga inda ka yi ba kuma ga an kawo mu cike to bari mu bari sai ka yi ba to Allah haka zai ma wallahi sai ka rasa yadda za ka yi da abin da za a baka min rabbika a da'an hisaba kyautai ya fi karfin a ƙididdige kullum sai abin da ka gani
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه shi خطابا wannan sarki da ake magana shi ne rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da kasai wa ma bainahuma da ban da yake tsakanin su arrahman sunan sa kenan ya Allah eh la yamlikuna minhu kidaban ba wanda yake da ikon yi magana a gaban Allah a wannan rana Mm.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا yawma yaqumu ruhu ranan da za a tsaye da malaika jibrilu wala malaikatu da malaiku su yi sahu sahu la yatakallamuna la kalqa a ran nan halitta ba mai magana illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya masa izini bil kalami cikin yayi magana wa qala shi ma idan ya tayi kaulan sawaban zai magana na katari sune malaiku da annabawa mm.
ذلك اليوم اللهب Allah ya ce wannan rana ga yadda take yau malhaku rana ne na gaskiya fa rana ce ta gaskiya in ji Allah mm.
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل إلى ربه مآبا Kwan sha duk wanda ya zo ita kare ya riƙi ma'aban majuya ila rabi izuwa ga ubangijinsa marjiya ai raja ila Allah maza idan kana so ka koma ga Allah bidati maza ka dage da yi wa Allah biyayya li yaslima min azabi ka kubata da wannan azaba da ake faɗa mm.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه inna Allah ya ce mu muka yi ku. Allah ya ce kuma mu muka halitta azaban da muka yi muku tanadi to Allah ya ce an zarna ku muna muku gargadi ba wanda zai baku labarin azabar irin mu inji Allah shi yayi ka shi yayi azabar kuma yi ya san azabar to an zarna ku ba wani ne yake muku gargadin ba Allah ya ce ni nake muku gargadi fa azaban qariba wannan azaba da muke magana fa ta kusa ta kusa da wani ne ya baka labari ka ce wani Allah ya ce ni da nayi ta ina baka labari azaban fa ta kusa zuwa to kagan kana da tanadi sai ka yi tanadi يوم ينظر المرء ما قدمت يداه yauma a wannan rana yanzu lamar'u mutum zai ga ma kadamar abin da ya gabata na alkhairi ko na shari ya dawo a gaban ka za a ga abin da ka aikata mm.
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا to a ran nan dai Allah zai tada dabobi sai a tada wannan saniya da ta soki wannan a kama arama mata sai a kira wannan akuya arama wannan arama Allah ya ta hisabi tsakanin dabobi ya gama idan an gama kuma sai a ce da dabobi to yanzu me kuke so sai a bude wani koren daji sai su ce su kiwo za su yi, sai a bude ya ce to ku je ku yi kiwo sai sun je sai Allah ya ce kunu turaba ku zama rairayi sai dabbobi su zama rere kafiri zai ce Allah ni ma a mai da ni rere mana Allah ya ce kai ba za a mai da kai ba wa ya qulul kafiru ya laita ni kuntu turaba saboda yin ya zama rere ya mutu to ran nan ko babu mutuwa kafiri ba zai zama rere ba sai dai dabbobi in ji Allah to jama'a ɗaya da rabi yayi muka yi sallah sai mu dawo ayi sigfirullah sha ɗaya abinda muka yi a kuskure da rayin sani da karancin ilimi da alfarman manzon Allah Allah ka yafe mana awa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karam la ilaha illallah sha daya Allah ya kara mana imani da ikilas karanci fati a kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka Allah mun gode maka mun gode maka